بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ينين ثلاثة لو كنا ترى to tara ga watan rabi'ul awwal ko safar afwan tara ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1441 watan turawa muna takwas ga watan goma shekara ta 2019 Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari wancan satin mun kwana a ƙarshen hadisi inda yake magana akan mutum ya ƙaunaci al'ummashi so kuma irin da wanda ya dace da wanda bai dace ba shine ka taimaka wa al'ummarka akan zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan abin yana cikin al'asabiyya yana cikin asabiya wanda musulunci yake yaki da shi yau za mu tashi babi ne na 188 lambar hadisi na 397 a darasi kuma na 60 inda Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abdullah ibn Salih قال حدثني الليث مغانتي نعم نعم باب هجرة الرجل باب قورة ومتن ومتن يهي قورة يتي حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف ابن الحارث ابن طفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت shi wannan hadisin an karɓo daga Abu Salih shi kuma yace laifi ya bahi labari daga Abdurrahman ibn Khalid an ibn Shihab an Auf ibn al-Harith ibn Qufayl mai riwayar hadisin shine Auf ibn al-Harith ibn Qufayl Auf ibn al-Harith ibn Qufayl Imam al-Bukhari sai yace wa huwa ibnu akhihi Aisha shi kuma ɗan ɗan uwan Aisha ne li ummiha ta ɓangaren mahaifiyarta ma'ana kenan shi auf kamar ɗa ne a wajen Aisha inda ya ce ibnu akhi Aisha ɗan ɗan uwan Aisha ne li ummiha ta ɓangaren mahaifiyarta da haka uwa ne suka hada ba uba ɗaya ba shi wannan alharis din ko abdullahi ibn alharis duka da malamai suke gaya mashi ya yi hijira ne ko ya taho garin makacin kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a bashi annabta. To da ya shigo tsarin zamantakewa na jahiliya kana da buƙatar ka kulla ƙawance da dangin da in ka kulla ƙawance da su ba za a zalunce ka ba. Da ya sai ya kulla ƙawance da gidan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Da aka wannan ƙawancen da aka kulla aka yi ta ciyaye shi har Allah ya kaddara shi alharif ya rasu. da lokacin alhari ya shigo garin maka ya shigo da matarsa da ake kiranta ummu ruman kuma ta haifa mashi ta abufail a garin madina din ko a garin maka da haka bayan haifa abufail suna kawance da abubakar siddiq allah ya kaddara ya koma ga allah tun kafin musulunci yanzu da haka bayan su rasu to tun da garin maka bai da kowa sai abubakar siddiq da suka kulla kawance da shi da haka yanzu iyalin shi da ɗan shi da matan shi waye fi ƙarfin ya kula da su wanda kuma da za a ci gado ne bisa tsari na jahili abubakar sadiki zai ci gadon shi da haka abubakar sadiki sai ɗauki nauyin shi ɗan shi kofai ya kuma auri matan shi ummu roman sai ta zauna a gidan abubakar sadiq a matsayin matan shi bayan ya aure ta sai ta aifa mashi abdurrahman ta kuma aifa mashi aisha radiyallahu anha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan kaga au a hi kofai yaya ne ga abdurrahman abdurrahman kuma yaya ne ga aisha radiyallahu anha to shi Qufail a cikin ayin shi ne aka samu Auf shine yake riwayar wannan hadisi din yasa ya ce wa huwa ibnu akhi Aisha li ummiha sai ya ce anna Aisha ta radiyallahu anha hudithat yace nana Aisha an ba ta labari an Abdullah ibn Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'atathu Aisha Abdullah yayi magana ya faɗa dangane da wani ciniki da nana Aisha ta yi, ko wata kyauta da nana Aisha ta yi, mai riwaya ne ya shakku, bai'in au aba'in, ko ta yi ciniki ko ta yi kyauta, wannan abin sai ya fata ran Abdullahi ɗan Zubairu. shi kuma ne Abdullahi dan Zubair dan gidan kuma yayar Aisha radiyallahu anha amma wa da suke uwa ɗaya ba kuma ita kuma ya da kanwa suke da nana Aisha uba ɗaya hada su amma ba uwa ɗaya ba ko duk ayan Abubakar Siddiq ne ba ta da sai aka yi mata alkunya da shi wannan Abdullahi ake ce mata ummi Abdullahi dan gidan nana Asma'u ne amma sai ake mata alkunya da shi an ce in ka ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauke mahaifinta Abubakar ka ɗauke mahaifiyarta Ummu Roman ba wanda na na Aisha take kauna a duniya kamar shi wannan Abdullahi shi kuma sun ce yana matukar girmama ta yana mata matukar biyayya ta rike shi kamar dan ciki shi yana mata kallo kamar mahaifiyar da ta haife shi banda kasancewa ta uwar a wajen mu'minai to yana mata kallo kamar uwa kuma da ta haife shi da aka dangantakar kenan tana da ƙarfi a tsakaninsu to wata rana sai na Aisha Allah ya kaddara sai ta yi wata kyauta kyauta irin tabbatin ta sosai ko kuma wani gida ne dan fareren gida wata riwaya ta faɗa cewa wani gida ne to dan fareren gida ne sai ta yi ciniki a irin kawai bai wuce a bada la'ada ba aka ta sai da wannan gida din abin sai ya bakanta ran Abdullahi sai ya ce gaskiya na Aisha idan bata daina irin wannan ba la ahduranna alaiha ya ce wallahi sai na sa an sa masa hajar hajar shi ne a je wajen alkali ya hukunta wane bai iya sanin yadda ake sarrafa dukiya ba don haka daga yau an masa doka kar ya ƙara kashe kuɗi kar ya ƙara kyauta kar ya ƙara yin sadaka wani yadda ake kira alhajaru ko yanzu idan kuna da mutum bai ji bai san mutuncin kuɗi ba bai komai ba to za ku je ku shigar da shi a wajen alkali dan uwanmu mun kawo ƙarar shi wawa ne bai iya mallakar kanshi ba ku kawo hujjoji ga irin kisan kuɗin da ya ga irin liken da yawa maroƙa ga irin motocin da yake saya ga yadda yake kashe kuɗi a kati alƙali sai ce to yau daga yau na yi stamfan wani an haramta mai kashe kuɗi to daga ranar bai sai sake kashe ƙwandala ba a tsarin addinin musulunci sai a duk wani mai hankali ahalin sunna mai amana sai a danka shi da shi ce wallahi yunwa ne ke sai to sai a ji a sai mai abinci wannan sallar na ga gana sun tsufa sai a duba to wani irin kaya kamata a saya mashi to don haka kashe kuɗi sai ana sa mai da izini shi to na Aisha Allah ya kaddara mace ce mai matukar kyauta an ce akwai da ta sarkar da dukiya ta kai ukiya dubu arba'in ran nan aka kawo mata ita kyauta da ta zauna akan abin sallarta ɗauki wannan a kaiwa wance ɗauki wannan a kaiwa wane ɗauki wancan a kaiwa wane suna azumi kuɗi ya ƙare ƙaƙat babu abin da za su yi buɗe baki bai wata ce na Aisha kuma a kasa rage mana dan abin da za mu yi buɗe baki da shi ta ce wallahi da kin gaya min lokacin da nake sadakarwa da na ankara na ware abin da za mu buɗe baki da shi yanzu ba na ci akwai mai kyautar da zai iya wannan kyautar ukiya dubu arba'in aka ta sadakar da ita rana ɗaya kuma ran nan za a sha ruwa babu abin da za a yi buɗe baki da ita to kyautar ta yawa kamar a ce a yanzu ne kawai wata bayar Allah kuɗi ya shigo hannunta kawai motsi kaɗan miliyan miliyan miliyan ina ga magadansu za su ji cewa fa kai baba wannan miliyan din ta yawa to haka na Aisha take kawai miliyan take sakawa to Azraman sai ga Allah ya ga cewa shi yana da kusanci da na Aisha kyautar ne ya kamata ake kallo wannan dan fariran gidan da ake gani a fada ni da kike tuciya a matsayin da an ya kamata ki kalla da wannan gidan kawai kin karɓi kuɗin da bai wuce la'ada ba kamar a yanzu ne fa gida of da komai a ce ka karɓi kamar dubu talatin ka ba da gidan kaga ai ka maganta sai ce gaskiya na na Aisha idan bata daina wannan halin nata ba zan sa a hana ta kashe kuɗi la ahjuranna alaiha fa qalat sai na Aisha ta ce a huwa qala hadha shine yace haka zai sa a mun haja ma'ana kenan ban da hankali ko ban san yadda ake kashe kuɗi ba ko tunani na bai kai ba ita ce kamar kalmar akwai karancin ladabi a cikin kalmar kalmar ta fito daga bakin shi amma malamai suka ce akwai karancin ladabi a kalmar shi ne abin da yawa na Aisha ciwo ni yanzu za a buga wa hajar ina matar manzon Allah ina uwar muminai wanda na dauka a duniya ce zai buga mun hajar tace ya faɗa haka masu kai labari suka ce na'am ya faɗa fa qalat Aisha nan Aisha sai ta ce fa huwa lillahi nazaru tace na rantsa da Allah ba kance ne tsakanina da Allah Allah ukallima ibn Zubair kalimatan abadan har abada ba zan sake furta ko kalma ɗaya ba da Abdullahi dan Zubair ina kwana lafiya tace ba za mu ƙara bai har Allah madaukakin sarki tashi alkiyama sa tace nawa Allah wannan alƙawarin ni da abdullahi dan zubair kalma ɗaya ba za ta haɗa mu ba har abada manya kenan ko gyaran wasa to shi abdullahi ya ce za a buga mata hajar ita na na aisha ta ce babu kalma tsakanin shi da ita har abada da haka to aka zauna awon haka abdullahi dan zubair sai ya ga tafiya ta yi tsawo malamai suka ce tun daga ran da na na aisha ta faɗi wannan kalma suka ce daga ran nan bai ƙara ganin albarka a cikin mu'amalar shi duk abin da ya kama sai ga kamar lalacewa yake tarwatsewa yake yaki mai albarka a hannun shi sai ya gane fa lalle yayi kuskure a wannan kalmar da ya furta da haka yana da buƙatar yanzu ya dawo su sasanta da na na aisha a matsayin uwa ko a matsayin innashi a matsayin uwar muminai ya gane waccan kalmar ba ladabi a cikinta amma ya za a daidaita su da babu shi ita kuma ta yi rantsuwa har abada kalma ɗaya tak ba za ta haɗa su da shi ba fastashfa ibn zubair bil muhajirina hina qalat hijratuha lokacin da kauracewar ta yi tsawo abdullahi dan zubair sai ya kama kafa da muhajirai mutanen makka a cikin su akwai abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abokan abubakar siddi abokan mahaifinta kenan akwai manyan dattawa cikin ƙurayshawa sai dinga kama kaba da su ku je ku wana na Aisha magana ku je awana na Aisha magana a ba ta haƙuri ta yafe mu ta dawo mu'amala ta koma kamar da ya kama kafa da duk wanda zai kama hina qalat hijratuha iyyahu fa qala sai ta ce wallahi an ƙara kenan da can ta ce baki a bakance ne ko nan kuma sai ta ce wallahi na rantse da Allah la ushaffi'u fihi ahadan abadan ba wanda zan saurara a kansa har abada dama mahaifinta ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba sa duniya Umar an bar duniya da sauran manya-manyan sahabbai wanda za su ce sun taka birki ya taku ta ce na rantse da Allah ba wanda zai nemi beli in bashi beli kalmar shafa'a ko ba wanda zan saurara ni da shi mun rufe babi har Allah ta ci alkiyama kafin abun bai tsawo wala uhannithu zahari a nazari tace kuma ba zan karya bakance na ba allazi nazartu abadan bakancin da nayi har abada yanzu ta sake rantsuwa kuma ta sake fada ba za ta karya bakancin ta ba falamma qala ala ibn zubair to lokacin da ya da al'amarin ya kasa ya kara tsawo تكلم أكلم المسورة ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن يغوث سيسا من متن دا ake ce mashi al-Miswar ibn Makhrama ya kuma samu Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yaghus wa huwa wa huma min bani Zuhra su kuma yan kabilar bani Zuhra su kuma kabilar bani Zuhra suna da dangantaka da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka to yanzu an gama da muhajirai waɗannan samarin da kike sauraron su suna ɗaukan karatu a gurin su kuma suna da dangantaka da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bara a sake hadawa da su a yan dabaru sai ya samu waɗannan mutanen guda biyu faqala lahumma sai ce da su an shudu kuma billahi ina muku magiya da Allah ina haɗa ku da Allah, illa a da mani ala Aisha, ina muku magiya har sai kun shigar da ni ɗakin na na Aisha. Yanzu ya yadda ta ba da ƙofa a ce ya zo babu, ta ce amma ku ina kama ƙafa da ku ina haɗa ku da Allah, ku san yadda za a yi in shiga ɗakin na na Aisha. Kuma uwa ce a gurin kamar kumanta, illa a da mani ala Aisha, fa inna yace lalle kam na na Aisha la ya hillu laha an tanzira qati'ati bai dacewa ta rantse cewa ta yanke zumunta tsakanin ni da ita tun ita daina magana ina magana zumunta babu ina matsayin da da yake a gurinta ina matsayin fifi ta da martaba da take bashi babu sai ce bai dace ba a ce ni da na Aisha ba a magana sai ku je ku shiga da ni ɗakin sa fa aqbala bihi al-miswaru wa Abdurrahman da haka to miswar da Abdurrahman sai suka taho da shi Abdullahi bin Zubair mushtamilaini alaihi suna lullube da shi bi ardiyatihima da mayafansu da wannan suka zo da za a shiga ɗakin na na Aisha kowanne sai kawo bakin mayafansa sai suka lullube Abdullahi bin Zubair ta yadda ba za a gane ba cewa da Abdullahi dan Zubair suke tafi da shi sun lullube shi hatta ta'azana ala Aisha ta sai da suka wa na Aisha neman isu ko assalamu alaikum bayan ta amfa ko kuma dai suka kwankwasa kofa ko suka yi gyaran miya sun yi dai isu izani alamar suna neman izini fa qala sai suka ce assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ki da rahmar shi da albarkar shi a wata riwayar kuma assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata ga annabin Allah saboda mai ɗakin da nana Aisha take zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune da haka ko dai sun ce assalamu alayki nana Aisha ko kuma sun ce assalamu ala nabi suna sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi sallama ta amsa sai suka ce a na da kulu ma shigo faƙalat aisha sai aisha ta ce udu kulu ku shigo ta yi amfani da kalmar jam'i ko udu kulu ku shigo ƙala su biyu sai suka sake cewa kulluna ya umar mu'mini mu duka ya uwar mu'minai tunda za ta yi a na da kulu kalmar za ta yi ɗaukan ko mutum uku ko sama da haka amma dai suka sake kafa mata hujja ta ce kulluna ta ce dukan mu ya umar mu'minin ya uwar mu'minin qalat na'am ta ce kware da gaske ku duka udkhulu kullukum ku shigo ku duka wala ta'lamu aishatu anna ma'ahuma ibn zubair nana aisha bata san ba sun kunso abdullahi dan zubair a cikin mayafansu falamma dakhalu suna shiga ɗakin dakhala ibn zubair fil hijab ibn zubair sai ya wuce inda hijabin nana aisha yake mana ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin ɗakin matan mu bane ba ko shi ko ka shiga gidan manzon Allah to in za ku yi rance da matansa ba gaba da gaba kuke ba sai an kawo mayafi an gindaya ko an kawo labule an gindaya kuna daga nan tana daga nan da haka ko da za ku ɗauki karatu ba fa kallon nan Aisha ba kuke za ku je ku zauna kurr a gabanta a'a tana ɗaya gefen an sa mayafi ko gyale ko wane ne an raba tsakani ita kuma tana gefen akwai fitishin tsakanin da haka to an raba tsakani da haka shi ko Allah tunda dai an bashi dama ya shigo ɗaki ai maganar fitishin ta kare ku yana shigo a kawai sai ya ɗage mayafin sai ya wuce wajen nana Aisha wa tanaka Aisha ya rungume nana Aisha wa tafiqa yunashiduhuma ya yunashiduha ya biki wa tafiqa sai wa ja'ala sai ya fara yunashiduha yana hada ta da Allah yana mata magiya dan Allah ina roƙon ki da Allah ina hada ki girman Allah uwar mu'mini ki ji tausayina ki ji kaina ya dinga mata magiya ya dinga mata magiya yana naci shine yunashiduha ya biki yana kuma rusa kuka haka ake neman gafara idan yaro ya yi ƙarancin ladabi aka horar da shi ka tashi neman gafa kar ba ma abokan mahaifinka su yi ta mana ta ce to guji mu ga masa hikin Allah ba ya hakuri har yanzu kana da guntun gadara kana da guntun ji a cikinka kaga shi yana shiga rungume ta yayi ya dinga hada ta da Allah yana magiya yana kuka duk wanda ya kalla ya san kai da asar ya san ka gane kuskuren ka to haka ya a gaban nan Aisha ya biki to da ya fara kuka kuma haka ake so mutanen gwara in ana sulhu ana daidaitawa to mutanen gwara su sa bakin su wa tafiqal miswaru wa abdurrahman yunashidani aisha nan da nan kuma da miswar da abdurrahman kuma sai suka ci gaba da wannan aisha magiya illa kallamatu suna hada ta suna mata magiya ba za su daina ba har sai ta mai magana wa qabilat minhu kuma sai ta karbi uzuri muna hada ki da Allah muna miki magiya muna samun kafa ba kuma za mu daina ba har sai kin karɓi uzurin ki sai kin mai magana illa kallamatku wa qabilat minhu wa yaqulani suna ce da ita qadi alimti kin fa sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha amma qadi alimti kin fa san abinda manzon Allah yayi hani akan shi milal hijrati na kauracewa musulmi ko na kauracewa musulmi kin fasan manzan Allah ya hana gaba ya hana daina yin magana ya hana yanke mu'amala tsakanin mutum da mutum kaga yanzu banda suna roƙonta da Allah kuma suna mata wa'azi baba ko ruwa yi suka suka ce kala rasulullahi a kin sani da haka in za ka mutum magana in ka san yana da ilimi cikin ladabin kuma karka karanto mashi in kana magana da malamin da cikin ladabi karka koro aya kuma kace za ka fassara mashi ai Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku masu imani an wajabta muku azumi kuma kana kallon malami ka akwai karancin ladabi ai akal muka Allah ka san umarnin da Allah ya san azumi dan haka haka zuwa bayani za ka mashi ba haka in kana bayani a gaban masu zurfin ilimi to ba a so ka kawo aya ka ce za ka yi mata shan kana kawo ayar barta wuce haka shi ne ladabin wanda ake magana shi ne ko ma'anar ne kulli makamin makali ko ina akwai abin da ya dace a fara da aka suka ce kin fasan hannun da manzon Allah ya yi dangane da mutum ya kaurace wa mutum ya ki mai magana ba ka bukatar ka kawo mata hadisi wa annahu kin fasani la yahillu lirrajuli baya halatta ga mutum an yi hajjura a kawo fauka talati layalin ya kaurace ma dan uwan shi sama da kwanaki guda uku da haka yanzu ke fa an yi tsawon lokaci abin ya wuce kwana uku na na Aisha a sassauta a duba girman Allah a duba darajar Allah a duba girman Allah a yi haƙuri a duba zumunta ɗa ne a gurinki shi ne faɗan lelanki ɗan gatanki haka suka yi ta mata ƙala a ƙala mai ruwa ya ce falamma aksaru tazkira lokacin da suka tsawaita tunatarwa suna faɗar ayar Qur'ani suna ce mata hadisi kin fa san abin da manzon Allah ya faɗa asar tazkiya da ka ana so lokacin da zaka yi sulhu ka tanadi ayoyi ka tanadi hadisai da suke kiran kan haɗa kan al'ummar musulmi kake ambaton su lokaci zuwa lokaci to haka falamma asaru tazkira wata harida da nuna laifin mutum ya kaurace wa mutum qafiqat tudhkiruhum ita ma sai ta fara tunatar da suna na Aisha. Tafiqat tuzakiruhum ita ma sai ta fara tunatar da su wata biki tana kuka wata ƙulu tana cewa ita ma tana kawo hanzarin su inni qad nazartu na farga nayi bakance wan nazaru shadid kuma bakance yana da nauyi a wajen ubangiji inni qad nazartu na riga nawa Allah alwashi ba zan sake magana da shi mutum ya ci alwashi ya karya wannan zunubin yana da nauyi a wajen ubangiji shi yasa da aka ambaci masu imani sai sai yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yace su masu imani suna cika bakance idan su wa yakhafuna yawman abin da yasa suke cika wannan bakantan suna jin tsoron wani yini kana sharruhu sharrin wannan yinin ya kasance mustatiran mai tartsatsi ne ko mai tsawo ne jarabar da take cikin wannan yini dan haka yasa take ce musu na fayi alwashi na yi bakance karya bakance abu ne mai tsanani a wajen ubangiji in ne qad nazarku wan nazaru shadid shi kuma yana rike da ita yana kuka yana haɗa ta da Allah ga wasu nan daga bayan hijabi su ma suna kuka suna haɗa ta da Allah suna kawo hadisai suna tunatar da ita abin da ta sani na alkur'ani ita kuma suna cewa ku tausaya nayi bakance bakance na da nauyi a wajen Allah wannan zaru shadid falam yazalu biha ba su gushe ba shi wannan ya kankame ta kakan fadin da zaki ya rike ta yana kuka eh uwa ce kuma a gurin shi kawai sai to aka yi kungugu mai ta ko uwa ce a gurin shi ɗa ne a cikinta falam ya zalo biha hatta kalla matibinan zubairu ba su ɗaga kafa ba har sai da ta ɗaga sai wa abu ɗan zubairu magana an karya wannan abin ya wuce kira hatta kalla matibinan zubairu sai da sau abu ɗan zubairu magana to da sau abu ɗan zubairu magana bisa wata riwayar ya san shi ya sa ta karya bakancanta shi ya sa ta karya rantsuwarta tana da buƙatar yanzu mai ta yi kafarar rantsuwa ta yi kafarar mai ba kance da sai sai ya je ya kawo mata bayi guda goma sai ce to ga wannan ki yan ta tare da shi idan kai rantsuwa ta karya ta da ake antawa ne fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah ko dai ka ciyar tufatar da mutum goma baka ida ka tufatar ka ciyar da mutum goma ko ka tufatar da su ko ya ka yanta baiwa wannan su ne matakin ukun farko na rantsuwar kafara فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فيتي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم wanda ba shi da abincin mutum goma bai da tufafin mutum goma bai da bai wadda bai yanta wannan shine aka sai ya azumin kwana uku yanzu mun zo zamanin coki mutum da ya rinzo dai kafara sai sai yanzu azumi uku ya hau kaina a'a ba azumi uku ake da bukata ba tukunna duba masu bukata ka yi abinci mai daraja min ausati ma tuka imun ahliku duba abinci mai daraja mai martaba sai ka duba mutum goma su ci su yi kyas in suna shan fifty ko coca cola ta hada da shi ko maltina ko a kara ko ka duba ruwa dan roba zindime ne sai ka haɗa da su suna gyatsa suna ƙara haske alhamdulillah Allah sabo ma ya ƙara sai eh to ai wanda ka ba abinci ya ci ya koshi ai ba zai fatan gobe karka ƙara ba eh haka aka ce wani ya je wajen makoki an fuddo kabakin abinci ya ci ya ce alhamdulillah sai Allah sa a ƙara sannan ya tura sai a wajen makoki yake ko sai astaghfirullah Na'am, to kaga da cewa fa bawa ɗaya ake ‘yantawa, haka nan kafarar bakance malamin suka ce ana mashi kafara ne irin ta rantsuwa. Da haka tunda ta yi bakance guda ɗaya, ta yi rantsuwa guda ɗaya, in ta ‘yanta bayi guda biyu ya yi. Da haka Abdullahi ɗan Zubair a matsayinta na mai daraja na mai kima sai ka mata bayi guda goma ce na Aisha ga wannan ki ‘yanta. To amma da ta karɓi goman naka kuma tsaya ka ji aiki irin na manya. Summa a'taqat bi nazariha 40 raqaba. na na aisha sai da ta yanta bayi ɗai-ɗai-ɗai da ta yanta har guda arba'in maimakon guda ɗai ta saboda mai imanin ta tsakaninta da Allah ya ƙinin ya wuce da kake tsammani mu da yanzu ai kala kala kala kala kala kan a zo inda muka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a rubuta kala kala da shi ai lissafi wata magana to amma ita manzon Allah na kan cinye ta alqur'ani na kuma tana cikin mayafi da manzan Allah al'ur'ani na sauka wannan ita ce ilmar yaƙini da duk wani mai ƙini bai kai na na aisha ba saboda ita kadai ce suna kwance cikin mayafi al'ur'ani ke sauka mala'ika dole suna tare da manzan Allah a cikin mayafi da ga al'ur'ani kuma aka ce duk cikin matan manzan Allah ba wanda Allah ya taɓa wannan baiwa sai dai idan manzan Allah ya tahi ya kimtsa yana zaune sannan a sauko da al'ur'ani amma dai suna kwance a cikin mayafi ɗaya suna lallaba Allah ta alƙur'ani fi da na Aisha. To kaga kai imanin ta tsakanin ta da Allah da yadda za ta ji nauyin kare umarnin ka ba da aka ji ba. Dan haka sai da ta yanta rai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya da ta yanta bayi har guda arba'in. Kun makala ta guru sannan idan wani lokaci ta tuno ta kasance tana tunowa ba da ma'a ta kat arba'in raka ba bayan ta yanta mutum arba'in ɗin fa ta biki sai ta fashe da kuka. na yi alwashi na karya alwashi na yi alwashi na karya alwashi a ta ta bulla domin oha simara har sai hawayen da yake zubuwa ta idan da sai ya jika mayafin da take ɗauke da shi bayan fata in ta arba'in din wanda insha Allah in kai yan ta ɗaya ana tsammanin Allah ya karba tunda ya ce fa kafara tu kafara shine ka yan ta guda ɗaya amma yadda ka yan ta arba'in sir amma kullum ta tuno sai ta ga kamar ta karanci ta rena dokar ubangiji sai ta fashe da kuka kuma ta yanta guda arba'in wannan shine hadisin kauracewa mutum ya faru tsakanin abdullahi bin zubair da kuma ummul mu'minin na aisha radiyallahu anha da haka to me yasa matar manzon Allah ta kauracewa mutum ta yi gaba da mutum ba ta san ba manzon Allah hana kenan a yi gaba har sai da aka zo ana tunatar da ita cewa fakin fasan hannun da manzon Allah ya dangane da kauracewa mutum sai malamai suka ce ana kasa kauracewa mutum gida-gida daga gida-gidan da za a kasa shi ne ya halarta a kauracewa mutum don aladabtar da mutum da haka shi magana da abdullahi dan an zubar yayi karancin ladabi ne ni a matsayina na matar manzon Allah a matsayina na kanwar mahaifiyarka a matsayina na wanda na fifita ka duniya ta san ina kaunar ka ni za ka gaya wannan kalmar a yaran zuba ka da hankali a har zuba ka da ladabi to kaurace mai da kai litta'adib ladabtarwa ne dan haka ba ta da laifi a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa wata rana aka ce Abdullahi dan Umar ya miƙe yana wa'azi ya ce manzon Allah ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah masallacin Allah idan suna da buƙatar su je su yi sallah kada ku hana su to lokacin kuma an fara samun wayewa ta fara shigo ‘yan mata yanzu su kansu a waye tun a wancan zamanin ba nake magana Nana Aisha da kanta take cewa na rantse da Allah manzon Allah da ya ce ku je masallaci da ya kawo daidai yau yace na rantse da Allah sai ya hana ku sai da mace take sunan ta mace kofa ɗaya take da bukata za ta buɗa ta buɗa ya su wuce su uku to da ya ga irin abin da yake faruwa yace manzon Allah ya ce kar ku hana mahaifinsa yake magana ina ji sunan dan Bilal in ban manta ba sai ya miƙe ya ce wallahi la namna'ahunna ya ce na rantse da Allah sai mun hana su ba za mu ƙara bane matan musu zuwa masallaci ba sai kallon ya ce a ƙulu laka ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa taqulu la namna'ahunna ina ce maka manzon Allah ya faɗa kana ce mun wallahi za ka hana kaga laifi biyu ya haɗa na farko sai aka mashi manzon Allah ya ce kar a hana ya ce wallahi za su hana wanda yake biya masa manzon Allah ya faɗa mahaifin shi ne kuma yace masa wallahi za mu hana kaga rashin kunyar guda biyu su yace na rantsa da Allah har in mutu ba zan sake ma magana ba kuma har mutu bai sake mai magana shi da dan yayi ta kokari yadda za su ga da lala da gaida sakan sa da baban shi a sai tuta shi kuma yace maganar manzon Allah sama take da kowace irin alaka haka magana da kai ta kai to kaga kenan suka ce ya halatta ana iya kaurace wa mutum idan ana da bukatar a ladabtar da shi abin da Allah Umar yake nufi ba fa Allah ya kona dan shi ba ba fa Allah ya tsino dan shi ba a'a so yake ya rayu ya mutu yana kuka yana takaici yana nadama yana neman gafara watakil Allah ya gafarta masa yayi fadin sa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ake ladabtarwa in ana ladabtarwa ba a yi da in ka faɗa ka kauda kai duk me zai faru ya faru haka na Aisha banda an mata wannan da har ta mutu ba za ta saurare shi ba saboda me karancin ladabi ya aikata to haka ake tarbiya a tsarin addinin musulunci da haka akwai kauracewar da ake in dai da sunan ladabi aka yi babu laifi a cikin ta ana kuma kauracewa mutum idan ana tsoron bid'a shi mutum dan bid'a ne in na ce bid'a bid'a a cikin addini wata yana addini ɗan shi'a wata addinin khawarij yake wata gani addinin mutum bilawa idan ka kunance shi ka mu'amalance shi ka ba da kofa zai iya birkita maka aqida ya birkita maka addini kana gaba da shi dan mutane su gane fa wannan mummunar aqida gare shi wannan baka da laifi a wajen Allah madaukakin sarki ana kaurace wa mutum dan a nuna mummunan aqida ka kuma dan mutane su gujewa mummunan aqida shi ana iya yi a wannan hali da sauran abubuwan da dai malamai suka faɗa a cikin hadisin wallahu ta'ala a'lam mun faɗa cewa idan an tashi tunatarwa ko za a yi sulhu tsakanin mutane to ya zama to mutane suna da guzurin ayoyi suna da guzurin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za su yi amfani da su tunda an ce aktsaru tazkira wa tahrij sun yawaita tunatarwa sun yawaita nuna masa girman laifin yankewa tsakanin mutum da ɗan uwan shi wajen daina mu'amala sannan idan an yi bakance mutum ya mutunta bakancen shi in an yi rantsuwa mutum ya mutunta rantsuwar shi kai da ta'yanta bayi ɗaiɗaiɗaiɗai har arba'in amma tana kuka tana tuna cewa fa lalle ta sa wa Allah madaukakin sarki ashe ba ta yana da kima a gurin ta shi yasa take cewa in ne kadina zan wanda zan shafi abu na ƙarshe da zan so a cikin hadisi shine yadda take sa mayafi har akan fuskarta wani wani da yake saurara a yana shirin wani hadisi sai ki ta wannan yake nuna cewa hijabin fa ko mayafin ba iya ta wuyan ta yake ba yanzu ka samu an gawi an boko musamman masu digiri ko kwamishinoni ko ministoci idan za su yi mayafi za a gani bakin sun anan wuya suke ɗaura ko ba sa ɗaura shi a kansu iya wuya a nan suke ɗaurawa sai suka ce wannan ba ɗaura mayafi ba ne da addinin musulunci ya gani ɗaura mayafi ko sa hijabi yana zuwa har fuska da haka idan mace ta sa hijabi ko ta daura mayafin ta tantane ne to ana so har a jikin fuskar ta a jiki ne da in kai mayafi hawaye zai zai iya duka shi idan iya mayafin a wuya yake zai wahala hawaye ya zo har ya duka wannan mayafin nata wallahu ta'ala alam yasa aka ce fa tabiki hatta ta bulla dumu'uha simaraha wallahu ta'ala a'lam sai ce babu hijratul muslim babin da zai bayani akan matsayin kauracewa musulmi حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ابن آه عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يأتي لا تباغضوا kada ku yi kiyayya ma'ana kada ku yi abin da zai haifar da kiyayya a tsakanin wala ta hasadu kada ku yi hasada wala ta dabaru kada ku juya wa juna baya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan in an haɗu wannan ya kau da kai wannan ma ya kau da kai manzon Allah ce kada ku yi wannan wala tadabaru ba kwa so ku zauna guri daya ba kwa so ku yi tafiya tare ba kwa so abin ku kuna tattauna manzon Allah ce kada ku yi wannan la tabaru kada ku yi kiyayya daga cikin abin da yake haifar da kiyayya duk abin da zai kai zuwa ga haifar da kiyayya shi hadisi yake magana kada ku mun wuce a wannan satin ko hatta zolaya idan za ta haifar wane da ciwo a ransa ya haifar da kiyayya tsakanin ku to kar a yi zolaya ta kai da wannan kada a gaya mutum sunan banza a bi salisul fusuqu la yasqamu min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab kada ku yi zancen sunan ku kada ku ke jifan sunan ku da lakabi wanda yake mara daɗi duka wani abubuwa ne da za su haifar da gaba bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa mu'mini ƴan uwan juna ne sai musu wannan umarnin to kada zama to wani yana izgilanci ga wani ka ake izgilanci in zaɓe kuka yi wani ya kada wani ya kar a kun zolaya ai mun ɗora mu sai kun yi azumi sai kun yi kaza jam'iyyar mu sai mai kaza wannan zolaya ta jam'iyya za ta iya haifar da kiyar tsakanin sai ka yana Allah Allah to kuma ina ma ku gaza ina ma ku faɗi don ina ma ya ci nasara don ya dawo ya rama wannan zolaya da take ciki kiyayyar ta shigo ciki da ka duk abin da zai haifar da gaba tsakanin al'ummar musulmi musulmi a kan kansu wala tabagabu da haka daga cikin zaman lafiyar mutum shi ne a ce kasar ku ba a demokaratiya idan ana demokaratiya a cikin kasar ku kuna da guntun fitina dan duk inda demokaratiya kake tana kunshe da laifin ko tana kunshe da abubuwan da za su haifar da gaba da ke a tsakanin wanda fafur ba sa son wane ya zama wani duk hanyar da zai zama wani ya sun sun kaɗe saboda in ya zama babba zai rama wani abu da suka yi mishi shi ma kokari yake sai ya harɗe su ya taɗe su haka ake tafiya kiyayya ta faru kuma da Allah ce wala tabazu daga shi ne abin da yake zama lafiya kalau shi ne a ce wanda ya fi mu tsoron Allah ya fi mu jajircewa ya fi mu tsayuwa a wannan shugabanci in ya mutu babu tabbas ɗansa babu tabbas jikin shi babu tabbas wafa da mu sake duba mu ga waye cancanta a ɗauko shi a ɗora shi kuma duba waye suka cancanta su mai fadanci su zama to a fadar shi su rike mashi ministry ɗin shi ya ɗauka ya zo irinsa daga nan ba wanda zai sake sha'awar mulki har sai idan Allah ya karɓi rayuwarsa inda muna da wannan mun zauna lafiya amma duk bayan shekara huɗu akwai sabuwar gaba akwai masa to daga cikin rashin dacewar musulmi shine dimokuraɗiyya da shigo ƙasar da kake rayuwa in dimokuraɗiyya ta shigo ƙasar da kake rayuwa kana da matsala wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka dai duk abin da zai haifar da kiyar tsakanin ku manzon Allah ya karɓi wala ta hasadu kada ku yi hasada wani yana kyashin wani ya samu kaza wani ma na kyashin wani ya samu kaza ita hasada shine kake burin ina ma ni'imar da take hannun wani ba ta je hannun shi ba ko ina ma da ta je kabarar da shi Wani ita ta ake kira hasada kun taso da mutum tare kuke komai sai da aka je wata kororo za a sha kwana kawai sai aka ce gashi gaban ka sai ka ji damuwa a ran dan me zai samu kaza to ta fara cikin matsalar fassara manzon Allah ce ita kuma da kaji da tana bin aikin ta na alkhairi da tana fassake shi daga ran da Allah ya wa dan uwanka wata alfarma ka ji ciwo a ranka kake ina ma ya rasa ta to daga ran nan ba an samu wani tantare da mugirbi an wasa shi kawai bin aikin ka yake kaka kaka tara yake ba dare ba rana yasa manzon Allah yake wani gure yake tahlikul din addinin ka gaba ɗaya kake aski da haka wallahi ita hasadar ba karamin bala'i ba to kuma da gaskiya ta fatta zama to ruwan dare in tare kuke ka a bawa da ta musula an dinga ne kar a bashi adawa kake ba sa kaunar ka baban sa ka zaye hasada kiri kiri baban su ba a zuciyar ba har sai sun faɗa a fili kar a samu ko kuma kuna tare da mutum za a bani mukami su sai bai cancanta ba ai aran certificate ne na primary ko bai gama sakandare ba ko ba dan sakandare ba ne ba kawai da ya tonu ka tonu na tone wani abun a tonu a kan iyaye wani abun a tonu a kan kakanni wani a ce da sun yi wa wanda ya zo garin wani a ce da zabira ya zo duk da hanyar tonu ban za da wani wala ta haka kada bai hasada wala ta dabaru kada ku juya wa baya eh wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah ko ku kunu ku kasance ya ibadallah ku bayin Allah ikhwana ku zamanto ɗan uwa ne mai juna ku yi mu'amalar da za ku ke ji ni da kai kamar uwa ɗaya uba ɗaya wuce haka ake so mu yi duk abin da nake so na alkhairi in maka fatan ka samu duk abin da ba na so in ya shafe ni na sharri kar in yi sha'awar wannan abin ya same ka kuma duk abin da na gano na ima na ima na dacewa kake burin ina ma wane ya samu haka ake da bukata in ka ji labarin za a ɗauki ma'aikata a guri kaza ka tallata mashi wani ta muka yi digiri da ni ma'aikata kaza ana neman akawuntan ko ana neman injiniya mun yi karatu tare da nake duka da zuwa nake da aiki amma an tallata ana neman mutum guda ɗaya da suke gurin ke rubuta wata kai in ban samu ba kai ku samu ina da akwai soyayya a ciki akwai kauna a ciki haka ya kamata kuma ya kasance ku je ku yi interview tare ko Allah ya kaddara kai ne ko Allah ya kaddara shi yanzu dan Allah wanda kaya wannan idan dan mutunci shi ya samu aikin sai baka samu ba zai ga wani alherin kuma ya zo ko wani dama ta zo ko kuma kai manta da kai kana gida idan dan mutunci ne ba zai manta da kai ba to haka ake da bukata da zai ga yadda muke magana da wani injiniya ce an fara advert ana neman architect kwaya ɗaya a wata ma'aikata aka yi interview ba architect ne sai da aka yi wajen wata uku ba samu da suke gurgu ba ya ce wallahi malam abu aboki na da muke karatu tare na buga mai waya na ce wani ka zo mu cike an fara advert a guri kaza wata biyu ba a samu ba ka zo mu cike da ni da kai wata kai Allah ba ɗaya mu nufa yana ji kada bai interview bai tantanta ba shi bai samu abokinsa bai samu ba ya buga abokin na sai ce kai kuka zan zo ya cike takardar shi kadai ya je interview kuma ya tantanta kuma aka dauke shi aka ba shi abin da ba a ba wani aka kara wata wata kan Allah ga kyakkyawar niyyar shi to haka ake so mutane su kasance masu kaunar junan su masu kawar junan in ka ji alkhairi ka kudin ki ana neman ma'aikata za a dauki mutum talatin amma mutum sai ya tuku tuku ya lallaba ya cike ji ya aike kudin dinewa ke ana ana rufe ko da kar kowa ya ji labari sai matsalar ka buɗa ɗan uwanka ne musulmi wata in a talatin ɗin da za a ɗauka sai ga ba kai in ɗari aka ce za a ɗauka sai ga ba kai amma aka gaya wa mutum talatin suka je interview suka samu dan Allah ne ya matsala ka idan wani gura falle da mota ba ka kyauta naira dubu biyu me matsala ka dan ba a ita ce mutum da ba a soko ya sai falle da mota ba da kuɗin da aka saya ba ba a kasan arzikin da aka saya ba dubu biyun da ta samu ita ce alheri inda bai san ba zai baka ita to ya kamata dan Allah muke yi abin da za mu zama ɗan uwan juna ne da ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ɗan uwan juna wala yahillu lil muslimin baya halatta ga musulmi an yi hajjura a kawo ya kaurace ma dan uwan shi fauka salati layalin sama da kwanaki guda uku malamai suka ce musulunci ya ba da sassauci lokacin da aka taba ka aka tunzura ka babu laifi ka yi fishi ka nuna bacin rai ɗabi'a ce ta ɗan adam ka tunzura ka yi bacin rai amma ka rike harshen kuma babu laifi yau a gaba fito kana murtakarar ka ba sai mutane suna zana ka koma can gefe wani da tsola ka ce ba na ci garuwa ka ce ba a shafin to ba wani har zai huce ba in kai yau kai gobe jibi in ka fito to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya zauna wala ne fara na ba shi kawai dan dai musulunci ya ce kar a wuce kwana uku wala da sai ni ka ji komai kwana dubu wani kuma amma dai saboda musulunci ya ce a farko da a farko na fata rai ne kuma ko ya fata rai saboda a gane an taba shi kar a mai ta wannan babu ne musulunci ya nuna tunda idan za a ba duk cin mutunci a ce kuma dole kai hakuri to wani lokacin sai a rasa mutuntaka ta dan adam shi yasa aka ce to amma dai kar a wuce kwana uku in aka ma ka yi bambamin ka nuna ɓacin ranka ka bi a ganka ka da mota amma kai ka bi yaro to da lafiya da aka wani an bata masa a gane an bata ma dan a gane ka yi shi amma wata kai ka huce gobe ko ka huce wa ke gari ko da daga ka je kwanciya kai sallah kai na fartuna kai fice to Allah duk wanda ya ce mu ko ya cutar da ni ko ya bata mu da ubangiji na ya ce mashi daga lokacin da ta yafe daga lokacin za ta ji ta yafe wa kanka dan za ka kwanta kai bacci lafiya kana in ka rike ba kai da za ka kasa bacci so da suka bata ma da hawa ta kalbatun da za su yi lafiya kana to kai ma ya bi mu sai kai baccin ka lafiya kana wala yahillu lil muslimin an yahdura akahu fawqa thalathi layalin حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله يأتي لا يحل لأحد بايا حلتا لقوة أن يهجر أخاه يقول شيء ما دعوه شيء فوق ثلاث ليال سبب قوانكي بداه كما يدى مكوتي أبايا يلتقياني ذاك جمعت أن يتنهدو فيصد هذا ويصد هذا wannan ya karkata ya kalli nan wannan ya karkata ya kalli nan eh an taba ran maza ko yace to kada a wuce sama da kwana uku in an haɗu wannan ya fata rai ya kauda kai wannan ya fata rai ya kauda kai wannan babu burgewa a cikin ta wa khairuhuma manzon Allah yace mafi alkhairun su alladhi yabda'u bi salami shine wanda zai fara budewa da sallama da haka in an yi gaba an fata rai an yi fushi na kwana daya kwana biyu to wanda ya fi kololuwar daraja a wajen Allah maɗaukacin sarki shine wanda zai fara yi wa ɗan wake sallama ina ga mu kwana a nan ko abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نعم. وعليكم السلام. نعم نعم Thank you.